الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na yammacin alhamis wanda muke karatu cikin littafin kitabar tauhid yau Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau 25 ga watan april shekara 2024 wanda ya daidai da 16 ga watan shawwal shekara ta 1445 insha Allah ta'ala za mu kamar da muka alƙawaranta kafin a ji azumi muka ce za mu jawabi akan wannan aya da Allah ta'ala ke maganan hakikanin abin da ake dangata ma annabi Sulaiman ana dangata ma annabi Sulaiman sihiri da kuma hakikanin labarin Haruta da Maruta in ba mata ba mun kawo wasu abubuwa na shubohi game da Aisha game da Ibn Sayyad wannan matsafin da yake Madina a zamanin manzon Allah muka ce insha Allah za mu cika she da magana akan abinda wato yahudawa suke danganta ma annabi suleiman na sihiri sannan kuma mai magana aka kuma haruta da maruta sannan kuma mu ci gaba da babi sabon babi babu bayani shay min anwa'i sihir shiga bayani kan nau'ika na sihiri a wannan kisa kamar yadda a katika mu na baya muka faɗa Allah ta'ala ya faɗe su ne a ayi guda uku kisan annabi suleiman da matsafa da kuma meye hakikanin labarin haruta da maruta Allah ta'ala ya faɗe su ne a ayoyi guda uku na suratul baqara inda Allah ta'ala ke cewa lamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun har zuwa inda ce walau annahum amanu wattaqaw la matubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun wannan ayoyi guda uku a cikin su ne Allah ta'ala ya faɗi labarin wato annabi Sulaiman da kuma abin da ake danganta mushi na sihiri duk da ƙarya ake masa da kuma labarin haruta da maruta abinda wannan aya ke magana shine lokacin da maza Allah ya zo musu da gaskiya shine walamma ja'ahum rasulun min indillah yayin da wani manzo ya zo musu daga wajen Allah ta'ala wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da alqur'ani qur'ani nan musaddiqun lima ma'ahu ya zo da qur'ani ya kuma zo shi kashi maza Allah yana gaskata abin da yake tare da suna taura yadda za a samu hukunce-hukuncen a tauraron na tauhidi da kaɗai ta kan ubangiji ya yi kama da abin da aka saukar manzan Allah a cikin ƙwar'ani na ba ga fariƙo min allazi na ƙudin kitaba kitaba Allah wa ra'a zuhuri sai su waɗannan wato a ahli kitabun sai suka wato wurigi da abin da aka saukar musu din suka ƙi imani da manzan Allah saboda haka kuma suka ƙi imani da kuma littafin su inda a cikin littafin su akwai bisharar manzan Allah to tunda suka ƙi imani da manzan Allah kamar ita ma a tauran sun yi watsi da ita ba su imani da ita mai daga baya sai kuma suka je suna bibiyan suka musanya wannan abin da suka yi na kafirci suka musanya wato attauran da kuma kafirci suka dinga bibiyan abin da wato makabatan su suka bi ta yadda wato suka bi abin da matsafan su suke faɗa suka ce abin da matsafan suka faɗa ya fi shirya akan shirya na manzon Allah shine anan Allah ta'ala ke bada labari لماذا فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم suka watsi da koyarwar ubangiji da ya saukar musu altafin su ka annahum la ya'lamu kamar mu sani ba wato anan abin da ake magana shine sun bi abin da wato shedanu suke suke kirkirawa game da annabi Sulaiman da kuma sihiri din to su ma sai suka bi magabatan su irin wannan kaga anan sai zama ana magana ne da kafirai zamanin manzon Allah yahudawa da manzon Allah ya zo cidda wanda su ake magana aka ce su ma da bazana ya zo ya gaya musu wato wahayin qur'ani sai ba su imani ba to kuma da ba su imani ba kuma sai suka zurmuka cikin abin da magabatan suka rika bi su ma na abin da matsafan su ke riyawa su ma sai suka bi suka kankamo da abin da wato matsafan ke riyawa suka rubuta gami da mulkin annabi suleiman wannan shine magana na galibin malaman tafsiri akan cewa wannan fadan Allah ta'ala walamma ja'ahu rasulun min indillahi ana maganar manzon Allah ne da kuma kafiran ahlul kitabi suka kwaikwayi magabatansu ta yadda suka bi suka bi su kwabo da kwabo wajen abinda matsafa ke faɗa suka yi imani da da kuma tsafi din wannan shine wato maganar suddi shine maganar rabi ibn sulaiman shine maganar abdurrahman ibn zaid ibn aslam kuma shine ikhtiyar shaykhul mufassirin ibn jarir at-tabari kuma siyakin ayan tana tana wato gaskata haka cewa Allah ta'ala anan yana maganar ahlul kitabi ne na zamanin manzon Allah yayin da aka gaya musu cewa ga manzon Allah ya zo su zo su imani suka yi imani to sai suka ba a tauran suka bar qur'anin suka ba a tauran suka je suka yi kankamo da wato abinda matsafan suke suka rubuta da tsafi to wannan shine asalin abu wannan aya din Allah ta'ala bayan sai fara cewa wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki sulaiman bayan sun bar sun ƙi bin manzon Allah sun bar a tauran kuma sai suka dinga bibiyan abinda kuma shaidanu suka dinga kirkirawa game da mulkin annabi Sulaiman inda suke cewa annabi Sulaiman ai bai mulki duniya ba sai da tsafi kuma shi ma tsafi yake yi a wato zobansa yana da wani abu da ya rubuta a kuma wato hulansa da yake sawa na mulki akwai wani abu da yake sawa duk na tsafi ne don haka ta haka ya rika yin wato wani tsafi din to abinda wato ake rubutuwa na labarai sun kasu kashe uku a wannan babu za mu yi kokari kwarai daga sai mu takaita tunda ba sai zan madarasin tafsiri kuma kan ba sai dauke mu lokaci da yawa wataƙila wannan darasi da kuma darasi mai zuwa mun gama da matsalar insha Allah akwai magana guda uku shi ya fi shahara game da maganar malamai maganar farko shine abinda muka sake yadawa idan ka duba littattafan tafsir za ka samu akwai abubuwa da ake yadawa da kai kasar karya ne ciki da bansa abin da aka cewa annabi sulaiman yayi kaza yayi kaza yayi kaza na sihiri da abubuwa makamacin wannan wanda ba zai yi a ce manzan Allah irin shi ba yayi sihiri ba zai yi ba shi ne ke imani kyakkyawa kuma a ce kuma a sami shi yana sihiri ko kuma a sami shi yana yin wasu abubuwa na fita da musulunci kaga wannan ba zai yi ba abu na biyu shine abin da zaka sami labarin asalin shi ya tabbata asalin labarin zaka yi samu ya tabbata amma kuma an kara mushi kai da wuya da su ne ahalin kitabi yadda suke labarin zai iya tabbata amma kuma sai su kara mushi wato gishiri sai su ce ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza ana iya samun wannan sannan kuma abu na uku ana iya samun abin da ya ma tabbata da sanadi ingantacce ko dai daga labarin isra'iliyat ko abin da ya kama da wannan amma dai tare da haka malamai suna yin wata tambihi akan abin da yake ya zama ya bauɗe daga asalin hakikani a takaice abin da dai ya faru shine annabi Sulaiman Allah ta'ala ya jarabce shi farko abin da fara faruwa shi ne annabi sulaiman Allah ne ya jarabce shi ta yadda wato mulkinsa ta ya kubuce masa mulkin annabi sulaiman ya kubuce masa wani shedani kangararre ya hau kan wato kujeran wannan mulki na ajalin wasu kwanaki saboda haka annabi sulaiman ne ta komawa zuwa ga ubangiji har ubangiji dawo mushi da da mulkinsa to a tsakanin wannan lokutan ne su kuma suka dinga yada wannan banna na sihiri da sauransu Allah ta'ala ya ba mu labarin yadda annabi Sulaiman mulkin sa ya kubuce masa a can sautin sati yake cewa la karfatan na Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma ala hakika mun jarabci annabi Sulaiman muka sanya wani jiki akan wato kujerar mulkin sa karkar mulkin sa daga baya kuma sai kuma ga Allah ya nemi Allah ta'ala ya yi masa agaji sai ya yi masa agaji wannan shi ne matashiyan abin da ya fara faruwa annabi Sulaiman kaga a asali abin da ya faru shine ya rasa mulkin sa ne sai wani shidani ya hau da ya hau shi kuma sai ya riga yada wato wannan bannan aban kasa ga ruwayan bari in karanta mana ita akwai wato ruwaya da imamu da sai fitar da shi a cikin al-kubra yana ruwaito shi daga Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala imamu Tabari shi mana ruwaito shi a cikin tafsirinsa ta hanyar As-Salm ibn Junada Abi Sa'ib As-Suwai dukkan su daga Abu Muawiya Muhammad ibn Khazim al-Darir daga al'amash suleiman ibn mihran daga minhal ibn amr al-kufi daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yana cewa kanin da zai asaba suleiman ibn dauda fi sauyi unasin yuqalu laha jarada wannan wata kissa ce idan muka gama zamu magana ita ma kanta abin da ya faru da annabi suleiman ya faru da shi ne akan wasu mutane akan wasu mutane da da suke kabilan wata matar shi ana kiransa jarada jarada wata mata ce da annabi sulaiman yake mutukar so kamar yadda wannan ruwaya take nuna to ita sai wato aka samu mutane guda biyu suna husuma ɗaya yan kabila ta ɗaya kuma ba kabilan ta ba sai suka zo wajen annabi sulaiman suna neman ya musu hukunci to shine ga ga kisa da zamu karanta yanzu wa kanat min akrami nisa'ihi alayhi tana daga cikin mataye da annabi sulaiman ya kusanta fa kana hawa sulaiman an yakuna al-haqqu li ahli al-jarada fa yaqdi lahu shi abinda zuciyar annabi sulaiman ta bashi shine yana tsammanin gaskiya za a sami shi ta bangaren wannan wannan kabilan wannan matan haka annabi sulaiman yana da dabi'a na adam wanda ka fi sani in an ce wani na faɗa ɗanka za ka fi tsammanin ɗanka ne nake da gaskiya ce da dai shi ka fi sani tukuna to shi ma annabi suleiman sai ya rika jin cewa gaskiyan za a fi samu ne daga kabilan wannan mata din sai daga baya kuma da aka zo aka hukunci sai ya ga hukuncin gaskiyan ba yana tare da su ba sai ya hukunci hukunci na gaskiya fa'uqi ba sai Allah ta'ala sai ya mashi hukuma tare da haka shine lam yakun hawahu fihi muwahidan yayin da bai shiga yin hukunci da zuciya ɗaya ba kaga mu ba kamar al'umma nan Muhammad ba mu ka san wato Allah ta'ala ya yafe mana abinda har zuciyar mu muka labarta mu zuciyar mu sai da mun aikata kuma yi azama za mu za mu aikata din da gaske amma su watakila a zamanin Annabi Sulaiman har irin wannan maliki ne Annabi Sulaiman ya kamata ya shiga wannan hukunci da zuciya ɗaya a matsayin bai da wani wanda yake jin cewa wane bai karkata ma kowa a ciki ba shi annabi suleiman sai ya shiga wannan hukunci a zuciyar shi ta fi karkata cewa kabilan wannan mata ita take da suke da gaskiya to kaga wannan shi mafarin abin da ya faru wa kana idan arada al-khala to jarabawa da ubangiji shi kuma ya masa shine bayan ya gama hukuncin kan gudun hukuncin yayi adalci da yazo sai samu hukuncin sai ya hukunci hukunci da gaskiya amma tare da haka saboda wannan abin da yayi ubangiji kuma ya laifi ne a wajensa wa kana idan arada al-khala a'tal jarada khatamu idan yana son zai shiga ban daki sai ya ba sai ya cire zoben sa wanda kusan zobe da shi ne ake yin wato stampi a wancan lokaci da shi sarakai ke yin stampi akan duk wani takarda da ake rubutawa to in idan in yazo zai shiga ban daki sai ya bata ta rike masa fa ja'a shaytanu fi surati sulaiman sai shi wani shaytani yazo a cikin sunan annabi sulaiman ya kama da shi fa qala laha sai ya ce masa ya ce mata hati khatani ba ni wannan zoben fa aka zafa labisa sai ya amsa wannan zobe sai ya sa abinsa shi kenan sai karkumata ya yi kama da annabi suleiman inda sai da ya rikide ya zama annabi suleiman din sannan kuma gashi an ga alamar shaidan zoben annabi suleiman a hannunsa fa da rada lahu shayatin wal jinn wal ins shi kenan shaydanu aljanu da kangararrun aljanu da wanda ba kangararru da mutane ma duka sai suka zama magana sa kawai suke ji to tun daga nan kaga abin da ya faru kenan فانطلقت الشياطين في تلك الايام sai shaidanu suka rika yawo a waɗannan kwanaki fa katabat kutuban fihi sihrun wa kufrun suka rika rubuta littattafai wanda a cikin su akwai sihiri akwai kafirci a ciki suka rika yadawa kuma da faduha tahta kursi Sulaiman daga nan kuma suka samu wani bangare na rubutun kuma suka je kuma suka binne shi a karkashin karagan Annabi Sulaiman thumma akhrajuha bayan ya rasu wannan daga baya za mu magana cewa ya wannan ya faru ne bayan ya rasu sun ba aka sai suka fito da wannan rubutun fa qara'uha 'ala an-nas karanta ba mutane wannan rubutu wa qalu suka ce inna ma kana sulaimanu yaghlibu an-nas bi hadhihi al-kutub ai sulaiman shi ma wanda mulki nasa da kuka yayi yayi karko yayi kaza to yana rinjaya mutane da wadannan littafai na sihiri fa bari an-nas min sulaiman sai jama'a suka suka shi biyu wasu daga cikin sai suka ce sun yi sun yi baran baran da annabi sulaiman ba ya riga ya koma ga Allah fa wannan ya faru kamar zamu zo makarantar ruwaya nan gaba sai wasu mutane suka ce ai su daga yanzu shi kenan ba su ba annabi Sulaiman wa akbaruhu sai suka ce ba zama kafiri hatta ba'atha Allah Muhammadan haka abin ya ci gaba wato gaskiya annabi Sulaiman bai fito sosai ba har sai da Allah ta'ala ya ko annabi Muhammad fa anzala Allah udrahu sai Allah ta'ala ya saukar da aya waɗannan guda uku ya nuna cewa ƙarya ke masa kafin nan Allah ta'ala ya zo da wasu abubuwa da zai ƙara nuna gaskiya annabi Sulaiman amma dai cikakkiyar gaskiya annabi Sulaiman wato bai tabbata ba sai bayan aiko ba aiki ka ka kai tsammanin wani ya maka shari ka ce wai kai za ka ta kokari sai ka fitar da nuna gaskiya ka in Allah bai yi za a nuna gaskiya ka ba sai sai an dade wani lokaci can wasu an wasu shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad da dadewa amma kaga tare da haka sai lokacin annabi Muhammad ne wato cikakken gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito kamar yadda hakikanin abin da ya faru inda annabi annabi Isa ya sama cewa lalle ba kai shi aka yi ba ai qur'ani shine yazo yi wannan bayani kafin nan kowa na dimuwa ne wai bai faru ne ya mutum mutuwan yayi tashi saman yayi ina ya aka yi aka yi amma annabi Muhammad da yazo sai aka masa wahayi aka ga mishi gaskiyan gaskiyan al'amari a wannan isnadi isnadi rijaluhu thiqat wato mazajen wannan isnadi amintattu ne sai dai wasu daga cikin malamai na hadisi sun kokarin raunana wannan riwaya saboda al-a'mash an anansa ya ce an an al-minhal ibn amr haka ya fada to an ana anan abin da ake magana shine ya kasance wani lokaci ya kaji labari daga raunana sai ya sarai da mai raunin sai ya kawo ya kawo na gaba sai ya fada sai ya jona wannan kuma kusan ba guri ne dunguci a isnadi to ba amsa to ba kawai shi haka ba wasu malamai suka kokarin cewa to tunda a ruwaya akwai yar matsala da ake samu a wasu hanyoyi na hadisan suka ce to hadisi ne da'ifi suka illanta shi da shi an ana na al'amashin amma dai abin da yafi ya fitowa fili shine wannan labari ya inganta wannan labari ya inganta daga Abdullahi dan Abbas ya tabbata cewa kuma al'amash ya ji daga al-mihal ibn am saboda al-mihal ibn am ya daga cikin malaman kufa al'amash galibi tadrisin sa bai cika yi daga malamansa na kufa ba wanda ya lazimce su akwai su malamai da ya lazimce su musamman malaman kufa sannan kuma da malaman kufa kuma har abu salih as-samman shi ma da ya da ya lazimce shi bai cika samun wato ana ana a wannan ba saboda haka ne labarin ya inganta kuma labarin qur'ani na mara masa baya tabbas zai abu guda biyu ya faru ko aka ce abu guda uku abu na farko shi ne annabi sulaiman ya rasa mulkinsa ƙurani ya faɗa wannan magana abu na biyu kuma shi ne allah ta'ala ya sanya wani jiki a kan karagar mulkin annabi sulaiman ba dai shi ya rika yin mulki na wajen wasu kwanaki ba sannan kuma abu na uku a wannan silsila na isnadi da wasu ke cewa kamar za a raunana ta an samu wasu bangarori na kamar da zamu zo in zamu karanta kan malakainin nan haruta da maruta irin da dai aka samu ruwayan kuma ana samun irin su da dama al'ama shi yana ruwaito tafsirin galibi tafsirin da rikin daga abdullahi dan abbas yana ruwaito ne ta hanyar min hal ibn amr daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas saboda dai wannan saboda haka dai wannan wato hanya ta inganta sai dai cewa da muke ta inganta kuma wannan abdullahi dan abbas ya sami mana magana sace ya same ta ne daga manzan Allah kuku ya same ta ne daga Isra'iliyat Abdullahi dan Abbas yana daga cikin waɗanda suka zauna suka karanci abubuwa da ahlul kitabi ke faɗa daga Ka'ab al-Ahbar wannan Ka'ab ibn Mate Ka'ab al-Ahbar wanda ya rasu shekara ta 32 bayan hijira zamanin Uthman bin Affan shi yayi zamani da manzan Allah amma kuma bai samu ya musulunta da wuri ba sai zamanin Abubakar Siddiq to da ya zo kuma sai aka same shi mutum ne mai ilimin gaske umar tun lokacin umar umar ya ga alamar cewa yana da ilimi saboda haka wani lokaci idan aka zo za a tafiya sai umar ya sai ya ce to shi ka'ab shine shugaba saboda iliminsa to wasu daga cikin sahabbai sun rika zama wasu abubuwa na na na wato qur'ani tafsirin qur'ani sai su ce ko a labarin da ka kabaro a baya me suke faɗa shi kuma sai ya faɗa musu abin da yake daidai ne sai daidai wannan abin da yake ba daidai bane su ce wannan ba daidai bane saboda ya sa abu qur'anin wannan kuma dama Allah manzo Allah ya halatta musu wannan ya ce hadithu an bani isra'ila fala haraj za ku iya labata mu juna labarin da ake samu daga ahlul kitabi eh sai dai kawai abinda zaka lura da shi shine duk abinda aka gaya maka qur'ani yazo yana cewa ba zai haka ya faru ba ya karaita su to wannan galaba ƙarya ke duk abinda aka gaya maka qur'ani ya tabbatar da gaskiyar shi to shi ma wannan ya zama gaskiya duk abinda kuma ban ba mu da tabbaci ba mu da tabbacin gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba qur'ani bai tabbatar da wannan ba to sai mu duba qara'i sai mu duba sauran qara'i sauran wasu alamomi da za su nuna gaskiya abu idan alamomi sun da cewa abin gaskiya ne mu karba in alamomi ya nuna cewa ba gaskiya bane mu ki karba yanzu kamar sunayen yaran annabi yaqub alamomi duk da wato mun same shi ta hanyar isra'iliya din amma kuma alamomi suna da cewa kuma tunda tarihin su ne ba zai yi ƙarya ba alamomi na da cewa za a karba to ire-iren wannan abubuwan malamai suna karba wani lokaci idan aka samu kadina sannan ka koda abdullahi idan abbas adan ya ji da ka'ul ahbar ne daga ahli kitabi ya ji wannan labari to amma kuma dai qur'ani yana masa shaida qur'ani na farko ya faɗi cewa wato annabi sulaiman ya sama kubucewa mulkin sa sannan kuma bayan da kuma har gashi qur'ani ya bamu labarin cewa yayi addu'a yana cewa rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di kaga yana nuna maka cewa wato mulkin ya ya bushe daga hannunsa daga baya da baya mulkin ya dawo sai ce to daga yanzu ya ubangiji ka in ka ba ni mulkin na nake to ka ta sake cewa kuma kar ta zama mulki da da za ta dace da wani ba ni ba wannan kuma Allah ta'ala ya karɓa masa wannan addu'a din saboda haka dai wannan kissa ta tabbata da tare da kuma kisan wani lokaci kamar da na gaya muku ire-iren wannan kissoshi sun tabbata asali amma ko ana musu ɗan kwalliya wani lokaci alif tabi kusan ba san suleiman alif tabi ba san suleiman su suna ganin wani azzalimin sarki ne musamman ki- su kirista su a wajen su annabi suleiman wani azzalimi ne wani sarki ne ma ba wani annabi ne ba har ma dariya suke musulmai suna cewa wasu- wai muna ce mishi annabi su a wajensa kawai wani wani sarki ne kawai wanda yake ɗan duniya su kuma su kuma wato su ma a, su ma yahudawa su kuma dama kusa tsakanin su annabawa ba mutunci ba mutunci kaɗan daga cikin su ne suke mutunta annabawa to shi kuma kuma kuma anna- addinin annabi Muhammad kaga ba haka yake ba addinin annabi Adam annabi Muhammad dole ka zama baka rayuwa tsakanin annabawa dole da annabawa ka girmama su to irin wannan kisan ta tabbata asali amma kuma suka je suka na ta mata kwalliya a ci zaka je daga ci akwai abin da suke cewa annabi sulaiman ai zuwa ma ya je samu wani baban ita wannan jarada din wannan wannan kuyanka tasa ya je wato ya ya fuzgota ya ci ya ci babanta da yaki a ci akwai abin da zaka ci suna magana cewa gaba ta zo hankalin ta tashi tana ta kewan babanta sai ce wai ke me kike so ne ta ce ita babanta take so ta ce ai ya riga ya rasu to yanzu ya kike so shikenan ya je samo ajanu suka zo suka yi mata mutum mutumin babanta ta zo ta ga ya kama da babanta shi kenan wai ya dinga ɗaya wata kewa daga baya- a bayan annabi a bayan idansa sai su rika zo sai ta rika zuwa ita da kuyan- kuyanginta suna sujada ma wannan abu kaga ba zai yi annabi Allah ya wannan ba daga ciki kaga wannan ƙarya suke masa daga ciki akwai abin da a, suka ce hatta shi wannan waye shedanin aljanin sunan shi sahar wanda wanda yazo ya ya hau mulkin annabi sai na kwanaki wasu malamai na cewa kwana 40 ana cewa wai har ya je ya tsada wajen matansa wannan kaga magana banza ce ba zai yi faru ba kawai haka nan wai aka je aka ce wai me yake faruwa suka ce ai su yana zuwa musu wannan inda saka cewa ba Adam Suleiman bane ba Adam Suleiman bane shine wai yadda yake ta- take su koda suna haila to kaga wannan kwata ba zai faru ba ba zai ina zai yi ai wannan kwata kwata bai shiga daga ciki kuma akwai abin da su kuma masu su kulle masu ilimin tawari suke faɗa cewa ai shi wannan ah, yadda aka yi wannan zoben shi da shi ne wake in ya murza wai yake yake samun wani wani iko da yake samu na sarrafa sarrafa aljanu da kuma eh, iska ta tashi ta kashe wani wuri to da wannan zoben ne da waye taci din sa taci shine wato kamar kan sarkin sa wannan hulan kasa waje da shi ne suke zan haka za ku gani idan kana duba da tafai na masu su kulle suna zuwa suna cewa to wannan ga yanda wato alsalmi na annabi sulaiman take yake ga yanayin yadda wato zane a namsu yake na zoben sa kai ma ka je ka yi in ka yi za ka samu kwarjini za ka samu wato a rinjaye za ka samu kaza za ka samu kaza wannan duka ƙaryarayi ne da a ciki a babu abin da ya tabbata a gami da wannan saboda haka ko da wannan kisa muka ce ta inganta to karka je wani tafi ka karanta cewa gashi an zo ana faɗan wasu maganganun shi kyauta gami da annabin Allah wannan bangaren bai tabbata ba kaga shi ma nan Ah, Abdullahi dan Abbas da ya gama kawowa sai ya zaba abin da zai faɗa amma da ya gama zaba abin da zai faɗa sai ke cewa hatta ba'atha Allah Muhammadan fa anzala Allah uzrahu sai ya saukar da uzurin Annabi Sulaiman kaga ba duka bane ya tabbata kamar mu ne a Hausa ai kaga dai ba ya ji da nan daga sai ya zo amma da yadda dai aka kakkara wasu abubuwa na kunya ji muka ka ana da ai da yawa ci daga jin an samu hankali ba zai dauka ba a ce kaza ya faru kaza kaza kaza kaza ka ka san wato duk wani wanda ya san abin da yake ba ya san wannan labari ne kawai mu da ba hausawa ma ina muke wani rubutu ina aka je aka gano mu ba rubutu muke ba ba za ka duk wannan labari ne wanda babu shi kaga shi Usman shi ba shi Usman akwai shi wasu abubuwan da yayi na jihadi yayi amma da za ka ana ƙara ƙara wasu abubuwa haka a ce yayi kaza yayi kaza kaga duk ba daidai ne ba kuma a babu gaskiyar labarin game da haka saboda haka in labari dai yayi yawa za ka ga akwai ƙarya a ciki a nan dai abinda muke nake sa a gane shine wato Allah ta'ala ya tarbi Annabi Sulaiman ya tarbi Annabi Sulaiman ne ta yanda wato wani shidani yazo ya kama da shi dalilin kawai kenan saboda ya kama da Annabi Sulaiman su kuma ba su iya ganewa ba sannan kuma ya ƙara samun zoben sa ya sa to kaga ba ba za ba za a gane kaga sabanin bambanci tsakanin annabin mu da sauran annabawa kenan shi annabin mu ba a samun shidani yana kama da shi ba a samu eh sai dai abin da za a yi amma dai ba a samu shi za ko ka ci annabin ka gani eh to in dai ba in ka ce shi ka gani ka ga yana baka wasu abubuwa da ba daidai ba to ka san ba annabin bane wannan sai kai ba ka san shi ba ai kai ba ka san shi ba ka san shi ne A ba shedani baya kam ko a mafarki ka ga manzon Allah in dai a cikin kamarin da ka gani ne to tabbas shi ne shedani baya kama da shi to kaga shi annabi sulaiman Allah ta'ala bai bashi wannan wannan wato mizan ba shedani ya kama da shi ya sa kaya irin na annabi sulaiman ya sa zoban sa shikenan sai ya je daga yin banna iri iri ya dinga wato yada sihiri a ban kasa da kuma wato ilhadi a ban kasa to har daga nan annabi sulaiman bayan ya tsaya na ajarin wasu kwanaki ya dinga roƙon Allah kaga ce sun ma'ana ba a wasu ruwa za ka ake waya waya je ya yi ta yawo ya yi kaza ya kaza a ita qur'ani abin da ya faɗa ce sun ma'ana ya koma ga Allah saboda ka idan wani abu ya faru koma ga Allah ake yi in wani wato jarabawa ta samu koma ga Allah Allah ke annabi sallallahu alaihi kaga wannan babban jarabawa Allah ya masa amma shi kenan sai koma ga Allah yace rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di lokacin da Allah ta laida da mulkin sa sai cika shi wannan addu'a ya ubangiji ka gafarta min abin da nayi kuma ka mun baiwan wani mulki da bai dace da wani ba sai ni a bayana innaka antal wahhab lalle kai mai baiwa ne to to kaga wannan shine abin da ya fara faruwa sihiri a zamanin annabi Sulaiman duk da kafin annabi Sulaiman akwai sihiri ne amma wannan sihiri na annabi Sulaiman da aljabu suke magana ya fara faruwa ne lokacin da annabi Sulaiman ya rasa mulkin sa a can ruwaya a can da muka baro kun ji sun ce sai suka je suka binne shi a karkashin kujerar annabi sai wannan littafai na sihiri din to ba shi ma wannan a dunkule suka kawo labarin wannan ruwaya a dunkule ta kawo abin da ya faru shine wato annabi sulaiman bayan Allah ta'ala ya masa da mulkin sa sai ya fara wato bibiyan duk waɗannan abubuwa da ake da aka yada da sihiri din littattafai da ake yadawa da su masu sihiri ne ya kamewa na ukuba ya ukuba littattafan kuma ya riga kama littattafan yana confiscated littattafan yana yana koye su wani lokaci ba a ce yana wato a wajen wannan kursi nasa sai ya rika binnewa kaga in ya sa in ya in ya bude wato inda yake zama ya binne kaga wane wane zai je ya ya taba ba mai mishi a inci tun da ba shi kullu shi ke zama a wurin saboda haka to sai ya rika bi a yana bin wato wannan abubuwa da aka rubuta na sihiri yana kwacewa a hannun jama'a wasu an samu an rubuta an riga su rubuta wasu kuma an samu wato ba a riga an rubuta ba amma kuma dai bayan rasuwar shi kusa suka zo suka rubuta kuma suka ƙara gwamtsawa a ciki to kamar yadda aka sani shaidanu tun daga a zamanuka da baya na baya can ai suna zuwa sama suna satan ji suna zuwa sama suna satan ji in suka ji in suka ji abin da suka jiyo sai samu gaskiya guda ɗaya kuma su hada shi da ƙarya da yawa to ta hanyar taka suka rika yi asali wannan abin shi ta haka aka fara to da suka bi suka fara rubuce shi haka to lokacin da adam sai ya rasa mulkin sa dan ba sun yi suna da rubutaccen abin da suka rubuta na na abin da suka jiyo daga a girgije sai suka rika hadawa da wasu ƙarerayi kuma kuma suka alakanta wannan da wasu da ilimi na taurari galibi haka abin ya faru saboda kamar da zo mu kanta ruwaya gaba an yi faɗa cewa ilimi na iraki mutanen babila abinda kuma muka san suna yi kuma su ne ilimin taurarin nan na wanda muka dinga shimfiɗa a baya can akan shi to a haka suka ci gaba da yi sai suka ci gaba da rubutawa da suka rubuta kuma suka dinga kuma ƙara ƙairayi a tsakanin sadarori idan suka zo suka rubuta gaskiya guda ɗaya idan suka rubuta wasu ƙairayi sosai a haka kuma kamar su ce sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza samu wannan gaskiya in an za a yi kaza wannan formula din wannan ita in ana neman biyan bukata sai ayi kaza ayi kaza ayi kaza kai dai dai irin wannan masu yawa kamar har yanzu da ana ana samu in sulhu tafan Ahmad bin Ali al-Buni a suka kuma wato alakar ta haka da da taurari kamar yadda na faɗa wannan shine abinda wato ake ruwatowa al-Hakim ke ruwatowa a cikin musaddarak dinsa yake cewa akbarana Abu Zakariya al-Ambari قال حدثنا محمد ابن عبد السلام قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن عمران بن الحارث عمران بن الحارث yake bada labarin cewa wata ne muna zaune da Abdullahi dan Abbas sai wani mutum ya zo na tambayar shi yana tambayar shi ya tambaye shi abubuwa da yawa su ka katse maganar da sai har magana ta zo akan hakikanin wannan sihiri din da ake ta magana na Babila na mutanen Iraki sai Abdullahi dan Abbas yake cewa ana sa uhaddithuka an dalika zan baka labari game da wannan inna shayatin kanu yastaliquna as-sam'a shaidanu sun kasance suna zuwa suna satan ji wa kana ahadun min zubi kalimati haqqi dama ah abdullahi abbas yake cewa kana ahadun min zubi kalimati haqqin qad sami'aha an-nas fa yakbibu ma'a 70 kaliba ɗaya daga cikin sai je ya samu wata gaskiya guda ɗaya sai ya gwamutsa ta da ƙarya sun kai saba'in fayushribu ha quluban nas sai je ya ya ga mu mutane mutane kuma su dauka su yi kankamo da wannan da wannan abin da ya faɗa musu na kariya fa atla Allah ala zalika Sulaiman ibn Dawud sai Allah ta'ala ya ga mu annabi Sulaiman abin da ke faruwa fa akhadha sai je ya kwace fada fadafana tahta tahta al-kursi sai ya kama wannan wato abin da suka rubuta din sai ya binne karkashin kursiyin sa falamma mata Sulaiman yayin da ya rasu kama shaytanu bin tariq sai wani shaytani daga cikin shaydanu ya tashi fa qala sai zai ce musu ala adullukum ala kanz Sulaiman bana zan nuna muku taska na annabi Sulaiman ba alladhi la kanza li ahadin mithlu kanzihi al-mumtani wanda babu wani taska irin wannan taska din qalu suka ce na'am eh muna so a nuna mana fa akhrajuhu sai suka fitar da wannan wannan littafai fa idza huwa sihrun sai aka sihiri ne a ciki da yawa fa tanasakhat hal umam sai mutane suka dinga wato kwafa wannan sihiri din suna rubuce shi fa baqaya haragon wannan sihiri din ne ma ta hadatha bihi ahlul iraq shi da mutanen iraq mutanen babila suke ta suke ta wato yin shi wannan ilimin taurari da ake magana wannan yana daga cikin wannan ilimi fa azala Allahu udhra Sulaiman sai Allah ta'ala ya saukar da udhrin Annabi Sulaiman cewa shi ba shine ya koyar da wani sihiri din ba fa qala sai yace wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wannan isan guda biyu idan ku hada da na farko da na biyu bayan wato ya rasa mulkin sa da ya rasa mulkin sa Allah ne ya da musu da mulkin da ya da musu da mulkin kuma dama kafin ya aure har ga an ji an rubuce har ga an ji an rubuta wannan wannan wato sihiri din jama'a ya ta yawo a hannunsu cewa wato aljanu sun san gaibu kuma ga yadda mai biyan biyan bukata ta yazo kaza za ta zai biya mishi bukata din mai biyan bukata kaza zai biya mishi bukata to daga baya sai Allah ta'ala ya da kansa ya tsinkayar da annabinsa annabi Sulaiman cewa ga fa abin da ya faru duk da kaje ka kama wannan can masu laifin amma daga abin da ya faru sai rika bi yana kamawa da ya kama kuma sai ya zo ya binne wannan abin wasu ruwaye suna nuna cewa ya sa wato wato Asif bin Barqiya wani asufu sakataransa wasu ruwaye kuma suna cewa su da kansu suka je suka binne wannan abu amma idan ka tayar ruwayen abu da za ka gane shi wato littafin sihirin da annabi sulaiman ya kwato shi da kanshi ya binne sannan kuma annabi sulaiman yana da wani abu da ke ma shi asibu ibn barkiya shiftansa idan ya shifta kuma sai ya rubuta idan ya rubuta kuma shi ma kuma sai ya haɗe shi a cikin kursi watakila kursi na da girma na da faɗi sai aka sa wannan rubutun a wannan bangaren to da ya rasu kuma kaga karkumanta akwai wannan littattafan sihiri din a wajen sannan kuma akwai littattafan da annabi sulaiman ya sa wannan sakatan nasa ya rubuta su kuma shekaru sun suka je suka fito da wannan littattafai na sihiri din suka je kuma suka ƙara ɗauko wannan rubutun da aka sa sakataren annabi sulaiman ya yi sai suka dinga samu tsakanin paragraph da paragraph suka dinga ƙara rubuta wasu magudin kuma kaga ta yaya annabi sulaiman wato in ba Allah ta'ala ne da ya fito da shi yanzu ba yana gaskiya shi ta yaya zai fito kaga a cikin inda aka naga stamping sa kuma an ga wannan rubutun kuma shi za wato daga baya wasu daga suka din kafarta shi suka ga to ai wannan shi ba ma ma annabi bane kwata kwata ma shi da babansa annabi Dauda Allah ta ya kyauta wannan shi wanda muka muka muka wato karanta wannan asari asari ne sahihi al-hakim malamin sa Abu Zakariya sunansa Yahya ibn Muhammad al-Anbari hafiz al-Tiqani da akwai tarihi sa tarihi kunai sabur da kuma sirr alamin nubala muhammad ibn abdulsalam al-khushani al-qurtubi shi ma amintacce ne ishaq shine ishaq ibn rahawiya abdulhamid shine jarir shine jarir ibn abdulhamid al-dabbi husayn ibn abdurrahman as-sulami shi ma duka amintattu ne duka imran ibn al-harith shi ma almajin abdullahi dan abbas shi ma waɗanda da amintattu ne mutanen kufa ne saboda wannan shi ma ya tabbata kaga anan dai muna da ina fata ya tafiya da ni saboda wannan muna ina kokarin wato kokarin kubutar da Adam Suleiman ne abin da ake fada zan ƙara fada cewa ya je an kwace masa mulki wani ya je ya rubuta ya dinga yada sihiri a ban kasa daga baya sai je ya kwace bayan ya kwace kuma ya sai je ya boye shi ya kuma yi shifta wasu abubuwa da yake sai ya shifta ko me aka rubuta Allahu alamu amma dai sa Asu ibn Barqiya ya rubuta sai ya sanya a wannan kusa da wannan sunduk wannan wato akwatin da yake koyewa shi ke kuma sai waɗannan mutane suka je suka sami wannan a rubutu ɗin suka ce wani ashirin ta wannan hanya ne annabi suleiman ya mulki duniya baki daya saboda haka ana sai mutane suka rabu kashi biyu kashi uku ne amma kashi biyu suka fi wanda suka yarda da cewa annabi suleiman lalle wannan aikin sa ne bangare na farko suka ce to yanzu daga yanzu su ba za su sihiri ba sihiri kafirci ne kuma annabi suleiman shi ma ya zama kafiri wannan su ne ahal musamman nasara musamman da tara su a wajen su kaga annabi sallallahu ba wani ba wani mutumin kirki bane su ganin shi suke yi kawai wani wani azalimin sarki ne mai sihiri wasu bangare kuma suka ce a'a shikenan yana sihirin eh yana yi kaga shikenan mu ba yanzu kaga halal ne mu je mu sihiri kenan kaga sihirin daga sama sai shi ma annabi ne kaga daga sama ake sako mana sihiri wato ake ake koya bari mu je mu ba mu yi shi muka je muka yi shi kaga shikenan sai suka dinga yada banna a ban kasa Eh, wannan shine maso wato asali duk wani da kaga yana cewa ilimin taurarin nan da yake a yanzu yana yin bokaci da shi yana cewa halal ne ai annabi sulaiman shi ma ya irin sa to kaga salafin sa yahudawa magabatansa su ne yahudawa suka ce su yanzu ba su bi annabi sulaiman akan wannan aqida wai shi ai wani sirrin da yake yi sihiri ne wanda yake an saukar masa da shi sai kuma wani bangare wanda su kaɗan ne su kuma suka ji cewa kai adam sulaiman da mutuncinsa da dagatansa ba zai a ce yayi wannan ba amma dai wannan ba su suka fi shahara ba wanda suka fi shahara da wannan aqidan su ne musulmai bayan zuwan manzon Allah suka suka tabbatar cewa annabi sulaiman annabin Allah ne ba zai a ce yayi wannan wato yayi wannan sihiri din ba wannan ruwaya ita ma an same ta da an ƙara samun ruwaya wanda zai ƙara fito da wannan abin da na faɗa a cikin wato tafsiri na Abdurrahman ibn Abi Hatim Razi يكتب وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنحال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس daga Abdullahi dan Abbas yake cewa Asifu katibu Sulaiman Asifu sakataren Annabi Sulaiman ne wa kana yaktubu kull shay'in bi amri Sulaiman ya kace yana rubuta Annabi Sulaiman komai ma wa yadfanuhu tahta kursi kuma in yazo sai kuma sai je kuma ya binne wannan abin da ya rubuta watakila ko ba a bukata ko dai wani abu ne ubangiji ya tsinka da annabi sulaiman ya sa aka rubuta sai kuma ya sa kuma abin ne kuma tare da haka karkashin kursiyinsa daga nan bayan annabi sulaiman ya rasu kuma akhrajatu shayatin sai shi da suka je suka fitar da wannan abin da asim ya rubuta fa katabu min kulli satrayn sihran wa kufran sai suka rubuta sihiri da kafirci a kowane paragraph kowane wato shedara guda biyu suka rubuta sihiri din wa qalu suka ce hadha alladhi kana Sulaiman ya'malu biha wannan shine abin da Sulaiman yake aikatawa fa akfaru fa akfarahu juhalun nas jahilai cikin su suka ce to daga yanzu ya zama kafiri wa sabbu suka suka zage shi suka aibata shi wa waqafa ulama'uhum wasu daga cikin malaman su kuma suka tawakkufi suka ce kai mu da ba zai yi mu zage shi ba saboda mun san shi wanda suka san Allah ta'ala a cikin su kenan falam yazal juhaluhum yasubbuhu amma jahilansu ba su kushe ba suna zagin shi hatta anzala ala muhammadin hatta anzala Allahu ala muhammadin wa tabu ma tatlu shayatin Allah ta'ala ya aika annabi muhammadu ya kuma wato saka masa wadannan ayoyi da muka da muka karanta a kwanakin baya wannan shi ma isnadin sa isnadin ne jayyid Abu Sa'id al-Ashash shine Abdullahi ibn Sa'id al-Kufi Abu Usama kuma shine Hamad ibn Usama ina rubuto shi daga al'amash mun faɗe shi daga minhal ibn amr daga wato sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas kaga nan muna da wato kamar da muka faɗa akwai bangaren da annabi sulaiman yasa aka rubuta shi ba sihiri bane amma su suka je suka rubuta sihiri daga a wajen akwai kuma bangaren kuma wanda su suka je suka rubuta sihiri din daga baya kuma suka je kuma bayan annabi sulaiman ya koma ga Allah suka suka ce aga abin da yake yi kenan mutane jahilai suka ce ai ya zama kafiri su kuma wanda suka san su ringa wato sihiri ne suka ce ai wannan shine ma yayi daidai shine abin da ya kamata su ringa yi sauran ulama din su malaman su suka tawakkufi ba saki harshe akan Annabi Sulaiman ba wannan wato shine duk abin da wato malaman sun ci suke fada suke kubutar da Annabi Sulaiman suka ce shi ba shine ya rubuta wannan sihiri din ba amma Allah ta'ala cikin wani hikiman sa ya sallado abokan gaba bayan kowa sa ga Allah ko lokacin da yake da ransa kaga zai iya kubutar da kansa amma bayan kuma ga Allah kaga ba zai iya komi ba saboda haka to Allah ta'ala sai cikin hikimarsa ya sanya waɗannan kafirai suna ta faɗan manganar shi kyautawa kan kan Annabi Sulaiman daga baya Allah ta'ala ya aiko da Annabi Muhammad sannan kuma kafin nan ma akwai maganar malakai ne Hausa da Maruta duk dai saboda wato su ƙara kautar da Annabi Sulaiman ne su nuna cewa wato shi abinda suke tuhumarsa da shi ba bai aikata haka din ba wannan shine ake abinda muka faɗa tsagwaron wannan abinda muka faɗa shine abinda ake rubutuwa daga Abu Ja'far Razi ke rubuta daga daga Abu Aliya shine wato tafsirin Suddi shine magana Hasan al-Basri shine magana kuma Qatada ibn Da'amat as-Sadusi shine magana Mujahid ibn Jabr shine magana galibin malaman tafsiri akan cewa Annabi Sulaiman shi ba sihiri yayi ba amma dai ya samu wasu sun dangata mashi sihiri saboda tsabar ta'addanci da zalunci daga bayan Allah ta'ala sai zai kubutar da shi a shekhu sa'ib tamiya a cikin ajawabu sahih shi ba ya faɗi wata magana makamancin wannan yake cewa wa li hada lamma zakara Allah subhanahu fi qissati Sulaiman saboda haka wato lokacin da Allah ta'ala ya ambaci kisan Annabi Sulaiman a an zalika gami da haka wa kana shayatin qad katabu kutuba kufrin wa sihrin shaidanu kuma sun rubuce rubutu masu yawa littattafai masu yawa na kafuci da sihiri wadda fana ta tata kursi suleiman suka je suka binne shi karkashin kursiyin annabi suleiman falamma mata yayin da ya rasu azharu zalika suka je suka bayyana haka wa qalu suka ce kana yasharul jinna bi hadhihi al-asma'i wal azaif wannan sunaye da yake ruwaitowa da yake fada wannan incantations da yake yi waɗannan sukule da yake da yake yi wai waɗannan sune abin da Sulaiman yake yake karantawa da shine yake mulkan duniya baki daya kaga yadda ake kula wato kan yan siyasa a ce ai in ka je ka rubuta in zaka je in zaka fita ga wani rubutu nan ka je ka ka wace fuskar ka da shi in ka je zaka samu kwanjini ba mai kallon ka ga wani kaza nan idan zaka yi kai kaza kafin ka je wurin aiki ba mai iya kallon ka wannan wani shine sirrin Annabi Sulaiman haka suke faɗa shine Ibn Taymiyyah yake cewa kana yasharul janna bi hadhihi al-asma'i wal azaim suna cewa wai da haka yake yake wato tsafe aljanu baki daya fasaddaqahu fariqani sai aka samu mutane guda biyu sun ayari guda biyu sun gaskata su fariqun wani wasu ayari kada hu fi Sulaiman suka kushe Annabi Sulaiman bal kafaru suka ce ma shi kafiri ne min ahli kitabi daga ahli kitabi kenan wa qalu suka ce man fa'ala zalika fa huwa kafir suka ce duk wanda ya aikata haka to ya zama kafiri wa fariqun qalu wasu bangare ko suka ce nahnu naqtadi bi Sulaiman mu za mu aikata abin da Sulaiman yake aikatawa wa naf'alu kama kana yaf'alu za mu aikata kamar yadda ke aikatawa ba dai tsafi bane to wannan ya nuna cewa to tsafin nan an saka masa da shikenan mu ma dan haka zamu je mu cika wannan tsafin wa hum ahlul azaimi wat talasim sune mazafa da ake samu yanzu a duniya da yi magana su ce babban magabacin shine Annabi Sulaiman alhali ƙarya suke masa allati yastaqdimuna bihal jin wanda suke aiki da aljanu suna cewa wato su ma shi aljanu suna musu wato da'a ne saboda sun suna bin formula na Annabi Sulaimana suna bin wato sirri na Annabi Sulaimana ويقولون سنة تيوى إن سليمان كان يستخدمون بها حتى يقولوا إن هذه الأسماء كانت مكتوبة على تاجه har ma ana samun wasu suna cewa waɗannan sunaye da yake karantawa wasu ya rubuce su sirrin ya rubuce su ne a tajinsa kan sarkinsa wa haza suratu khatamihi kuma sai zo su ce wannan kuma shine suran wato hatiminsa wannan hatimin annabi Sulaiman ne ka zo a gaya maka in ka samu wato kawarki wa hadha kalamu asu bin barqiya suka ce wannan kuma magana ne na asu bin barqiya ga abin da yake fada ismullahi alazam da yake karantawa ila misali zalika ma yadhifunahu ilayhi wa huwa kadhibun ala sulaiman alayhi salam da abuwa ya makamantan wannan jibi tabiya da suke dangata ma annabi sulaiman wanda yi ƙarya suke masa sadaka duk yayin da kaji an ce kaji wani ya zo yana ce maka wannan khatimi na annabi sulaiman ko wannan sirri na annabi sulaiman ko ya ce wannan idan ka zo ka sa kai agogo da shi ko kai buru da shi ko kai zobe da shi ko kai hula da shi wannan duk abin da suke gaya muku magana ne na ƙarya suke ake ga ake dakata annabi Sulaiman ko wanda ya gaya wannan yayi kama da ahli kitabi Yahudawa da Nasara abin da suke danganta ma annabi Sulaiman Allah ta'ala kuma yi ta da shi annabi Sulaiman ya musa ya musu wato a shari'a saboda galibin masu ilimin tawarin yanzu idan ka je littattafan su inda suke tikewa galibi shine ga annabi Sulaiman suna cewa wannan tsafin babban magabacin su akan wannan tsafin da suke yi hudar suke da aljanu shine wato Annabi Sulaiman ne kamar da muka sha faɗa kuma babu wani wanda kawai dan shi yanzu wanka ke ne yanzu Annabi Sulaiman ya riga ya addu'a ya ce ya Allah ba ni mulkin mulkin da wanda ba wanda zai dace da wannan mulkin a bayana kai yanzu ba mai yanzu ka zo ka ce wai kai wasu aljanu za su dinga suna maka wani kana kai na sai yadda kake so su yi ba zai yi ba Annabi Sulaiman lokacin sa ya wuce saboda in kaga suna yi maka abin da kake so to kai ma kana musu wani abu da suke so ne na shirka wannan shine gaskiyar magana a wanda ya nuna musu wanda ya nuna musu wato shi abinda Adam Sulaiman din ya wannan littafin asali aka ka Adam Sulaiman ya riga kuma ka Allah to taya za a san cewa wannan littafin da ya riga ya boye wanda ya zo ya fara nuna musu wani shedani ne cikin shedani ko iblis ne ko kuma daga cikin wato da karish iblis waya ba ta fayyace ba amma iblis wannan wato wannan abu hatimin razi ya rawato ta hanyar sufyan ibn sa'id al-thawri yana rawatowa yake to hadathana ali ibn harb al-mawsili qala hadathana al-qasim ibn yazid an sufyan an husayn an imran as-sulami an ibn abbas abdullahi abbas yake cewa lamma mata sulaiman ibn daud yayin da adam sulaiman ya rasu kama shaytanun sai shaytanu suka tashi sai wani wani shaytani ya tashi fa qala sai ce ala adallukum ala kanzin laysa ala laysa lahu mithluhu bazan na muku wani taska wanda ba ku da shi irinsa ba wa aina wasu suka ce ina yake kala suke tata kursi ku je ku duba karkashin kursiyinsa kalu sai suka ce inna hadha la sihrun fatanasa hatal umam fatakhadhu sihran suka ce ai wannan sihiri ne yace to ai wannan sihiri shine abin da Annabi Sulaiman yake kaga shi wani shedanin azani shi ya fara nuna musu wannan abin kenan su shedanin azani su ne suka rubuta da suka rubuta kuma sai suka je kuma aka je aka kwace to da aka kwace kuma aka sai aka sa suka dauko abin da asalin rubutun annabi Sulaiman din ne wanda suka tara sai yin azbin barqiya suka ƙara bi suka ƙara ya mutu gaskiya da ƙarya da aka zo kuma sai aka cika da kofa wannan littafi da tafai din bayan annabi Sulaiman ya kuma ga Allah har wannan ilimi ya rika yawo wannan ilimi wani bangare zaka same shi a India wani bangare zaka same shi a wani bangare na China wani bangare zaka same shi a wasu a Iraki wajen Babila matsafa da iri iri galibi kuma ana alakanta wannan abun ne da taurarin sama galibi ana cewa mala'iku ne suke ba suke wannan hidiman wani lokaci kuma a ce hadda shaidanin ma suna yin wannan hidima din kamar yadda muka yi magana gamsashe a kan wannan lokacin da muke magana kan littafin albuni za a tuna ahmad ibn ali albuni wannan mutumi mai shamsu ma'arif saboda haka wato dai a nan kaga annabi suleiman allah ta'ala ya riga ya zo ya ya kubutar da shi a qur'ani amma ta da kaga wasu ba su yarda ba kamar da muka fada sihiri a zamaninsa ya yadu ne a lokacin da ya rasa mulkinsa lokacin da ya rasa mulkinsa sai sihiri ya zo ya yadu wannan mutumi wannan shaidani da ya hau kan karagar mulkinsa sai ya rika yada wannan sihiri din a bakasa ya bada kuma wato ya bada wato izini masu wannan shaidani suka dinga yada wannan sihiri din bayan nan shi annabi sallallahu bayan Allah ta'ala ya da musu da mulkinsa sai je kwace wannan wato takardu din bayan kashe takardu kuma ya binne bayan ya binne kuma shedan suka je suka ƙara bankaɗo wannan takardu don aka cigaba da karantawa al'ummu suka cigaba da yada wannan sihiri din a ban ƙasa bayan annabi sulaimana abubuwa ya ci kurkure har daga baya aka koma ana jin cewa waɗannan mutane masu san zuciya su da suke cewa ai wahayi aika masa su shi ma na sihiri din da haka mu ma yanzu abin da ake mana mun san Allah ne yasa muke wannan sihiri din kamar yadda yanzu masu waɗannan ilimi na duba na tsubba a ƙasar Hausa in ka tabbata sai ai mu saboda mun san Allah ne muke yi sirri ne muke da shi haka suke faɗa alhali wannan ba magana sirri bane ƙarya suke ma Allah ta'ala ƙarya suke ma Allah ta'ala kuma ƙarya suke ma Annabi Sulaiman to a irin wannan yanayi ne shine aka samu gaskiya ta cikin da ƙarya shine su suna cewa ai Annabi Sulaiman irin wannan shi ma aikin yayi to sai gaskiya ya cikin kuɗe da ƙarya ana ganin wanne ne wai asalin gaskiya Annabi Sulaiman din wanne ne kuma ƙarya ake masa kuma wanne ne abin da yake ba sihiri bane wanne ne kuma sihiri ne da gaske kaga an rasa ganewa abin ya ci kurkude har a wannan lokacin shine zama makasudin da ya sa Hawuja da Marut Allah ta'ala ya ya aiko su saboda wato gaskiya ya ya ci kurkude ne baki daya wannan kuma shine kuma daga baya Allah ta'ala ya ƙara mara ma abin da Hawuja da Marut suka faɗa shine ya aiko Annabi Muhammad kuma ya ƙara aiko da ayoyin nan manya guda uku ya dan nuna wato bara'a cewa Annabi Sulaiman shi bai da laifi to kaga wannan shine wato dalilin da yasa Harut da Marut suka zo Allah ta'ala ya ambaci sa Qur'ani Harut da Marut sun zo ne saboda su kashfu saboda su wato yaye abin da ake dangata ma Annabi Sulaiman saboda abin ya riga ya hade kamun har yanzu za ka gani masu zuwa wurin waɗannan mutane suna cewa ai banyan malamai ne da carbi da komai a hannu suna zikiri suna waye to kaga gaskiyan ya riga ya ci kurwaye da ƙarya idan ana so a yi bayani in aka zo sai ka sai su ce maka ai ai wannan wurin daga Annabi Sulaiman aka samu shi wannan wurjin daga malam wani aka samu shi da kasul basri har gaskiya ya riga ci kurkude kamar yadda shi ma lokacin annabi suleiman gaskiya sai ya ci kurkude da ƙarya gaskiya ya riga ci kurkude da ƙarya an rasa wane ne zai zo ya bayanin wannan gaskiya din har zuwa lokacin da aka samu wannan wannan hausa da marutan wanda wannan kuma shi ya zama bayanin da zamu yi kuma gami da su a insha Allah lokacin to biyar a lokacin abin da ishe mu muka shiga magana hauta da baruta magana ne mai tsawo wanda ana yi sai ana dan kwancewa saboda ruwayi da ake da shi akan wannan babu to ina ganin babu ne za mu iya tsayawa a nan a dole dai a taharirin matsalan almuhim dai kun ga annabi musulman bai bai tsabi ba bai tsabi ba Allah ta'ala ne ya riga ya jarabce shi ne da wasu miyagun halittu shaidanu kun ga yadda tsakanin aljanu da dan adam inda akwai baka hasara tsakani tsabar jin cewa annabi sulaiman ya riga ya mulke su ya samu galaba a kansu hasara bai kyale su ba sai da suka ringa mishi bita da kulli bayan rasuwarsa suka ringa masa bita da kulli suka ringa masa sharri bayan rasuwarsa kuma suka ringa yada suka cika da yada wannan wato sihiri idan a ban kasa saboda haka wannan shi ne zama karshen katunmu dai na yau insha Allah idan da muka zo sati mai zuwa abinda za mu yi za mu magana kuma akan shi waɗannan haruta da maruta mala'iku ne ko ba mala'iku ba ne me aka saukar musu wai me aka saukar musu sihiri aka saukar musu in sihiri aka saukar musu Allah ta'ala yana saukar da sihiri ne a ban kasa kaga wannan wani abu ne wanda ake ake da iskali a kansa sannan kuma me suka yi a ban kasa akwai abin da ake dangata musu cewa sun wata mata ta zo musu zahara ta zo musu cikin kama mai kyau a kaza kaza kaza har suka neme ta bayan sun neme ta kuma a ta ba su giya suka sha da sauransu har suka yi kisan kai daga baya ita kuma aka kisbe ta zama wannan tauraruwa su kuma suka nemi ubangiji ya nemi musu su ma dai daga baya ubangiji ya musu hukumar su ta duniya to wannan din Allah ne da muka zo ba waje mu tsawaita ba saboda ba majalisin bane amma dai zamu yi magana kan wasu daga cikin wayoyin nan saboda abin da ake rubuta daga magabata kan wannan zamu yi magana kan abin da ke daidai abin da abin da ke ba daidai ba sannan kuma zamu yi magana kan hakikanin su waɗannan waɗannan wato mutane harutar marutan mala'iku ne kuma mala'iku ba don wasu na cewa malika ne wayan ba malakai ne bane malikai malika ne ba wato masu sarauta ne guda biyu to su ma za mu magana kan wannan masalar insha Allah ta'ala yayin da muka muka zo a katu na gaba abinda muka tare Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya dai mana wannan dai muna yi saboda a fahimci wato hakikalin wato waƙe rayuwar mu da na kasan Hausa in ka ji wani na magana cewa shi wato asirin da yake yi daga ko wannan wannan wato alsami da ya samu daga kasan Adam Suleiman ne ƙarya yake masa kuma wallahi Allah ta'ala zai gama shi da Adam Suleiman su yi su yi hisabi Allah ta'ala yayin da ya kubutar da annabi Suleiman shi kuma sai a ji ina ya samo nashi ƙarya a wannan shine abin da yake akwai insha Allah ta'ala abin da muka tada Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah ba mu tambaya su da na
ya daɗe ma ya yi watanni ko shekaru a tsiri ya fi haka ya san ya sa aiki suna sai sai ya gudu da sai daga rafi sun yi musu sanda gaskiya ne
ya fara ko shi ne musu Yau. eh wannan shi ya tabbata ya tabbata shi saba ya tabbata a cikin Qur'ani um su shedanin wanda ya zo yana wato gadin aikin da suke masa shine yace falamma kharra tabayatul jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil azabil muhin eh wannan aya ce ta Qur'ani shi wannan akwai shi ya zo ya sa su aiki ne saboda tsabar kwarjini da kwarjini da Allah ta'ala ya bashi suna ganin gashi yana sama gare su yana yana kallon aikin da suke dan haka ba mai iya hutawa aka ci gaba da aikin a haka to shine har daga baya ta gara ubangiji kuma dan ya nuna cewa duk girman mai girma to ubangiji na saman sa sai aka samu wata gara kankanuwa ta kuta ta dinga cin cin sandan nasa shi daga nan ya fadi to shi suka rika cizon yatsa Allah ta'ala yake cewa to inda sun san gaibu da bu tsaya a cikin azaba mai radi ba to bayan nan ne bayan ya riga ya rasu shine kuma suka dinga mushi bita da kulle wannan wannan ya tabbata wannan Qur'ani ya riga ya tabbatar wannan ayaba ta tabbatar cewa shan da ke sake ne a bisa gaibu ba kwarai da gaske kwarai da gaske wai su wani amma da da ake cewa su a cikin san ai bai san ga ai ai mun ai mun yi magana ai in za ku tuna mun yi maganan yanayin hanyoyi da aljini ke sanin gaibu a baya can muka ce ƙololo inda yake sanin gaibu in ya faɗa ya zama kamar yankan wuka shine idan manyan manyan wato shugabanninsa sun ji can sama sun ji to kuma kar ku manta abinda su aljanu kamar da muka faɗa suna taskace bayanai idan suka ji to ba za su rike bayanai kuma za su rika labarta wa junansu su sani to wannan shine abinda zai fi faruwa kuma shine mafi karanci a yanzu to banda wannan kuma sai kuma su ba zama suke ba ba kwanci suke ba su idan suna rayuwa a waje to sai sun dinga bibiyan ko ina shige da wajen wato duk abin da ke faruwa a wajen sun san me ke faruwa idan ɗaya ko in aka je aka yi shuka idan makarwa idan ɗaya je wani ya wani ya je wani binne binne yana ganin ya haka ya haka ba kowa a gaba bayansa akwai wani shekar ajayin da ke bayansa yana gani to ya gani ko zai je lamata ba da yan wasu na ɗorayi to insha Allah ko ba za su ce maka wai ba za su jira wannan abu sai yayin da ka zo nema shikenan ya wajen boka shikenan za su je su yada su ga mishi ai yayi kaza yayi kaza sai kai ka tsammana cewa wai ya san gaibu ne eh ai kai a gaban sa ne abin da aka yi a gaban ka kuma ka sani eh ko kuma ko kuma ya zamana in ka ce sai sai maka wani abu su ubangiji ya ba su karfi na sinsinan abu in ka ba su wani wani gashin sa ko ka wani rigansa za su iya mazama sai su jiyo ko kuma in ka ce in ka in wani kudi ne ya je ganye ne ya sa a duniya fito ya zama kudi a abu ne mai sauki kamar da muka faɗi muka sha faɗa kawai su je za su je sato abin ne kawai su zo su samu shi shikenan wannan kuma shine abin da ke faruwa ba wai kawai haka nan abin ya rikide kamar da muka gaya ba wani magana rikidewa ƙarya suke yi in an ji ai bincike za a ga ba rikidewan bane suna dai ƙarerayen su da dai a hanyoyin da dama da muka magana yadda ake sanin gaibi wanda idan da Allah ta'ala zai haska maka ka fahimce wannan abin sai ka ga to ashe ana yawo da hankalinka kwarai da gaske magana cewa wane wane ya san gaibu ba haka abin yake ba babin zai aljani sannan abu na abin da wani kuma suna kuma shiga magudanin jini kamar da kuka sani sannan ka za su iya bujiro maka da wani abu za su iya ganewa idan ka karba ba karba ba kuma mun ma me me abin abin mamaki dan adam shi ma yana da dan nashi na'urar interrogating na'ura da yake yi zai san a bugun jininka da kake da bugun zuciyanka in kai ƙarya zai sani in kai gaskiya zai sani ina maka tambaya istijwabi za su maka amma yayin da kai ƙarya zai sani saboda yanayin abin magudanin jini za su ma zai ruwa da kala ya ba su wannan da da ire iren waɗannan hanyoyi da da muka faɗa a baya yadda suke sanin gaibi ba ka ba wani abu ne na gaibi da da suka saka sani ba sai yayin da su ma suka yi suka yi wato tashi suka je suka nema sani din ba amma ba wai kawai mutum ya zauna kawai yana kallon ka ce ai kai kaza ne kai wani ne kai wani ne kai ina zai san wannan ƙarya yake yi kanka tsaye ka ce ƙarya yake yi na assalamu alaikum warahmatullahi